bismillahir rahmanir rahim to bayan na hau kuma sai littafin iziya ko to amma ina ne za mu tashi yan uwa ne na'am to bismillahir rahmanir rahim matashiyan karatunmu shine salatu safari sunnatun sallan tafiya sunna ce sunna ce wato nan sallan tafiya wato sallan da matafiyi zai yi ai kun ga matafiyi musulunci shari'a musulunci ta ba shi dama ya yi kasuru ko ya haɗa sallola guda biyu mun bancin nan ko to shine za a yi maganin shi a nan yaya ne sallan matafiyi zai kasance amma bacin wannan dama da aka ba shi da ya jam'i na sallola guda biyu ko kasuru to da zai zama da kai da shi ɗaya ne zai zama da kai da shi ɗaya ne watan kai da kake halin zaman gida da shi da yake matafi ɗaya ne na'am wala ha sababun malam yace salatu safari tana da dalili wa shara'itin da sharuɗoɗa wa muhallin da kuma guri da ake yi fa amma sababu ha amma dalilin sallan tafiya fa kullu safarin tawilin shine kowane irin sallah mai afon kowane irin tafiya mai tsawo in za ka yi tafiya in dai tafiyan nan ya cinci a mishi kasuru to ya shiga cikin wannan dabiti wannan alama idan za ka yi tafiya to za ka yi sallah za ka iya kasuru sallah mai raka'a hudu kamar azahar kamar la'asar sai kuma isha'i ka yi su a raka'o'i biyu za kuma ka iya hada a zahar da la'asar kai jam'u takadim ko kuma jam'u ta'khir an baka dama din amma sallan magariba ba a mata kasuru haka ne sallan subahi ma ba a mata kasuru sallah ruba'iyya mai har mai raka'o'i guda hudu ita ce ita ce ake mata kasuru wannan shine mafi karfin bayani wa huwa arba'atu burudin to tafiyan mai nisan shine burudi guda hudu buridi guda hudu walbaridu shi ko barid arba'atu farasikh yana kunshe ne da farsakhi guda hudu wal farsakhu in an ce farsakhi thalathatu amyal shine mil uku mil uku an kwatanta ina je da kwatanta mana nan da kofin doka zuwa hanyar Jos nagoyi da kofin doka in ka miƙe hanya zuwa nagoyi nan ne zai baka mene mil ɗaya a ok kilomita biyu ne to yaya ne mil shi kuma eh sosai kwa a to amma daga can kofar doka zuwa nan na goyi ba zai mil ba zai yi mil ɗaya eh to alhamdulillah wal milu mil kuma in kana son ka kimanta mil alfa zira'in shine zira'i dubu biyu ya ne zira'i shine tun daga nan wuyan hannunka har zuwa wuyan hannunka nan shine zira'i to da zai yi kai ta shimfiɗa su a ƙasa haka kai ta haka kai ta haka duk inda ya kai kaddara a ce daga nan zuwa kofan kibo ya kai dubu ɗaya zira'i dubu ɗaya to sai kuma ka sake kirga daga kofan kibo misali a ce zuwa gwargwaje misali kun gani inda za mu kirga za mu samu zira'i dubu biyu to ya kai yanzu ya zama mil nawa kenan mil ɗaya kenan mun fahimci wannan ko galibi yanzu wannan duk irin waɗannan ba mu ci kula da su ba amma yana da kyau mu san su saboda wannan shine zai baka dama ka gane ka gane wace irin tafiya ce za a yi mata kasuru kawai zaka je daga nan zuwa a misali poli sai kai kasuru kaga wannan akwai sakaci game da al'amarin addini ko wasa da al'amarin addini na na 1.6 km shine shine mil daya ok kilomita 146 ko 40 eh ok kilomita daya shine zai bada ah, ok kilomita nawa kici kilomita daya shine mil daya kilomita biyu shine mil biyu kenan ko yawwa 1.6 ɗaya da rabin kenan shine mil ɗaya na fahimta kaga to 1.12 kenan zai ba mu kilomita biyu kenan haka ne ko? a 2.12 2.12 i mean eh na ce 1.12 ko 2.12 ne kamata ok 3.2 shine zai ba mu oh, afuwan na yi plus ne ni to Allah ya saka da alheri 3.2 na 2 ko Allah ya saka da alheri na'am akwai ko malam Hussein bari shi zamu nema ya zo nan mana bayanin waɗannan Naam. Mm. Kana da shi? Allah ka binciko muna. Eh shi kuma wannan yana daga cikin karatun shi ne. Za mu kira shi. Ɗaya daga cikin members ne ma na majalisar nan. Sai ya zo ya kwatanta mana. daga nan zuwa kaza mil kaza daga nan zuwa kaza mil kaza wannan watan din an ce kilomita kaza wannan duk yanzu misali kai ka sani wani kilomita kaza kai ka sani kai ka sani kai ka sani kun gani saboda ba auna muke ba amma zai fi gwari gwari a ce daga nan zuwa flyover mil kaza kenan daga flyover zuwa samaru ko ba haka ba to za mu kira shi insha Allah sun ta'ala sai ya zo yi mana gwari gwari in Allah ya madalla to ai wannan idan hadisi shi ya baka formula ne kun gane to amma yaya gane hakikanin mil din shine sai sai ka hada da fikihu kuma kaga wata ma'ana eh inda kai tafiyan da shine ai ka gane misali a ai da ma ai in kace makarfi ai sunan sunan tafiya ne wannan amma ba ai ba zai yi in tafi dimbura ga ko dimbi na ne nan ruboli alhamdulillah to shine wannan formula ce wanda hadisi ya bayar still kuma formula ta hanyar zamani a zamanance shin yaya shi ma za a yi so yana da kyau yana da kyau Allah saka da alheri yana da kyau insha Allah subhanahu wataala zan kira shi za mu ga yato sai ya zo ya bamu bayanan Allah da na'am sai menene ne نعم فهي ثمانية وأربعون ميلا سبو داكا تول ميل ألفا ذراعين ميل ليشيني زرائي دبو بيو فهي ستة عشر فرسخا دان هكا زرائي دبو ميل بيو wanda ke kunshi da zira'i 200 ko shine zai ba mu na farsahi zira'i 2000 mil daya yana kunshi da zira'i 2000 wanda shi zira'i 2000 nan shine zai ba mu farsahi guda na farsahi 16 fahiyar samaniya wa arba'una milin kuma shine zai ba mu mil guda na mil guda 48 haka ne wa amma shara'ituha amma sharuɗan sallan kasuru fa arba guda hudu ne al'awal na farko an yakuna safaru wajahan wahidan zahaban fakat tafiyan ya zama ta fuskaci ɗaya ne watan ya zanto kawai ka yi tafiyan ne kawai da nufin ka je ka dawo ba wai da nufin ka zauna ba shine zahaban fakat wajahan wahidan ya zanto fuska ɗaya ne ba ka tafi ne da nufin makaranta a can ba ba ka tafi ne da nufin kai aure a can ba ba ka ta nufin ka yi tafiyan ne da nufin ka zauna dindindin a can ba a ka yi ne da nufin ka je ka dawo ta fuska guda ɗaya kawai fala yuhsabu ma'a ma'a zalikar ruju ba a kula ba a lissafa dawowa tare da tafiyan bal yu'tabar ruju wahdahu shi ma za a yi itibari da tafiyan ne dawon shi kaɗai kawai ma'ana tafiyan da za ka yi ya amsa mene ya zai baka da maka kasuru sannan dawo wanda za yi za ka yi shi ma ya baka da maka shi ma ya amsa sunan mene tafiya wanda za ka yi kasuru ciki kun bince ni kaga tafiyan da za ka yi ka zauna a can dindindin to zaman da ka yi ƙara wanda ka yi na dindin zaman nan a nan can dindindin wanda ya tashi mene akan tafiya kawai za a kula ne da yayin da ka fita daga garinku ka kai lokacin da eh za ka iya yin kasurun har zuwa inda za ka rinda za ka je to cikin kai kana matafi ne amma da zaran ka shiga cikin wancan garin ka wuce kwanaki uku to ka tashi daga mene sunan matafiyi yanzu ka zama mazaunin gari athani na biyu al'azmu ala qat'il musafahati yin kudiri akan tafiya na tsawon na tafiya da yanke wannan tsawon nisa almutakaddima wanda ya gabata min awwalihi tun daga farkon sa min gairi taraddudin ba tare da taraddudi ba da fa'atan wahidatan kai tsaye kawai watan tunkuda guda daya in ka tafi ba wai kana tafiyan kuma sai ka tsaya a wani guri ba ka yan kwanaki sai kuma ka sake kama a'a ana son ne in ka tafi daga nan ka tashi zuwa Lagos to ya zanto kai tsaye kawai Lagos in zaka tafi ba ka tsaya a hanya kuma ka yi watanni kaza ba sai kuma ka sake kama wata hanya ana son ne in ka tafi ka tafi kenan kawai a thalis na uku a shuru'u fihi fara tafiyan ashe inda na kudurta sauran kwana uku in yi tafiya ba zan ba zan yi kasar ba sai mene sai na fara tafiyan kun fahimci nan ko a shuru'u fihi shiga cikin tafiyan fal hadriyu dan haka mazaunin gida ya kasuru idan addal basatina zai yi kasurun ne idan ya wuce gonakin gari almansuba ila tilkal baladil ma'amura wacce aka danganta su zuwa ga waɗannan zuwa ga wannan garin rayayye bi imaratiha da rayuwarta yanzu kamar mu nan to ai yanzu ma gidajen ne diga sunan ko ta ko'ina sai gaban UPE can wajen gabari nan kuma wajen dogarawa ko ita nan ne kaga wajen hanyar kano din nan kafin zaɓi ko to ka gani nan ne za a kwatanta shi a nan ayi dole fa sai fa wajen galma ka gani gaban galma ma tunda gidajen duk sun haɗe ta nan guraren wal amudiyu wa huwa shi kuma al amudiyu mazaunin gari wa huwa sakinul badiyati afwan wal amudiyu shi kuma abin da ake ce masa al amudi wa huwa sakinul badiyati shine mazaunin daji ya kasuru shi zai fara kasuru ne idan jawaza hillatahu idan ya wuce anguwansu wato idan ya wuce ƙauyen su ko garin su wa hiyal buyutul lati yansibuha sune gidajen da yake a fahiyal buyu wa hiyal buyutul lati yansibuha su ne gidajen da yake da a gidajen da ya kakkafa su liya awuya domin ya tattaro ilaiha zuwa gare su kamar nan masu bukka kamar fulani ba suna kafa tanti tanti tanti ba to idan ya wuce waɗannan guraren ya yi tafiya ya amsa sunan matafiyin yanzu to shine yanzu zai amsa sunan matafiyi wasakinul jabal mazaunin duwatsu kuwa au ƙarya ko kuma mai zaman alƙarya labina a fiya wanda ba gini cikinta wala basatin wanda kuma babu wansu gonaki cikinta ya kaso zai shiga da kasuru ne idan fasala an manzilhi idan ya rabu daga gidansa to mu nan kenan ka rabu da gidanka nan suka fara a abin da ake nufi ai yanzu ka ga mu nan idan kana tunin wada za a yi itibari kana ina yanzu duk kana gida ne kana gida ne idan ka je a gwargwaje nan duk shi ma dai still har ila yau saboda gurin ya rayu rayuwa wanda yake ya za- ya zamanantu to sai ka fita inda yake za a ci- zai amsa sunan gidanka wa muntahal qasr kuma sannan ya kai karken benaye fi dukhuli nagarin nasu fi dukhuli wajen shigowa na na to wa muntahal qasri fi dukhuli huwa mabda'ul qasri fil khuruji to to shukran istinafiya ce haka ne wawun istinafiya ce shukran wa muntahal qasr sannan kuma mafarin benaye wato mafarin ginin benaye ko manya manyan gine-gine fi dukhuli wajen shigowa huwa mabda'ul qasr nan ne mafarin tafiya kamar misali ka je Kaduna to sai ka kamo hanya zaka dawo ka- ka dawo nan Zaria to galibi mu yanzu ma nan benayen ma wake da dama amma da zaran dai ka fara shigo garuruwan nan garuruwan da gine-ginen da ke da- da da dangantaka da nan zaria to shikenan ka fitar ka halin mene ka kawo gurin ka fitar ka halin matafi yanzu ka shigo mene ka shigo gari fil khuruj wajen fita yanzu misali inda ka fita ta nan a ce ka fita kana zuwa dimbi ka fita gari garin zaria ko kuma ka fita daga gine-ginen da ke da alaka da garin zaria to shikenan wajen shigowa ka taso daga kaduna ko kuma abuja ko niger kana zuwa mafarin gine-ginen da suke da alaka da garin zaria nan wajen dimbi to yanzu ka tashi daga matafi yanzu ka shigo gida kenan so idan Allah kai mu sai mu tashi arrabi'u ibahatu safari insha Allah subhanaka allahumma bihamdik abinda Allah ya ba mu iko muka daidai Allah ya ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ne ba mu ya ba mu iko gyara subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wato duk waɗannan